يكون وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرده الشياطين لله فيه ليله خير من الف شهر من هرم خيرها فقد هرم الخير كله وفي روايه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد مناد يا باقي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن أنس أيضا عباد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنبهات رحمة الله فإن لله نفحات من رحماته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم فما أهودنا لنقف على فضائل شهر رمضان المبارك من صيامه وقيامه وتلاوة كتاب ربنا والصدقة والاعتكاف في الأشهر الأواخر وإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والانتصار على النفس بالتخلق بالخلق الحسن وغير ذلك حتى ننال أجره بإذن الله فذلك أساءهم بهذا الجهد المتواضع لإهداء هذا هذه الخطبة عباد الله عباد الله للشهر المبارك شهر رمضان فضائل ومزايا التي استخفت به من سائر شهور الفضل الأول تحقيق التقوى من أعظم ثمرات الصيام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى والتقوى هي طاعة الله تعالى طاعة الله تعالى ورسوله بفعل ما ما أمر وترك ما نهي عنه على الإخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة وبذلك يتقي العبد ربه ويتقي عذاب الله وغضبه فصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى وقربى إلى المولى عز وجل ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا يقول العلامة ناصر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى يخبرنا يخبر تعالى بما من به علينا على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمة السابقة بأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان ومكان الفضل الثاني عباد الله المغفرة لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر الفضل الثالث عباد الله صيام رمضان من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى افترضها إلى- على عباده يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله ويده التي يب- يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوطينه ولئن استعاذني لأؤذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أشاهد من الحديث عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته وصيام رمضان فرض على كل مسلم نسأل الله تعالى تبارك وتعالى العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأن وأن يرزقنا الأجر بهذا الصوم وسائر العبادات التي نفعلها في هذا الشهر المبارك إن شاء الله الفضل الرابع عباد الله صيام رمضان من أعمال الصديقين والشهداء عن عمرو بن مرة الجحني رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء الفضل الصالح الثالث عباد الله صيام رمضان من أعمال الجنة والإتك من النيران عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة مئة در- درجة أعدها الله للمجاهدين والصائمين في سبيل الله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سل- سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة والفردوس وعنه رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة يعني المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بأسك بالحق لا أزيد على هذا فلما أجبر قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر هذا اللهم اجعلنا من أهل الجنة وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسبدت الشياطين وفي رواية إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسس- وسلسلة الشياطين اللهم إنا نسألك الأمن والعافية في ديننا ودنياي ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وعامل روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا وأن نغتال من تحتنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin dangin yabo da dangin zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman agajin Allah da taimakonsa da gudunmawarsa da agajinsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan hanya ya sa shi akan saiti shine cikakken shirye da ni da ku Allah ya shirye mu gabaki daya wanda ya bace ko ya kauce ko ya waskace ko ya bauɗe ko ya kangare babu mai shirye da shi sai Allah Allah karka jarrabe mu da kaucewa da bauɗewa da waskacewa ya Allah ya ku yan uwana masu albarka ma hiya illa ayyamun qalila ba komai bane illa face yan kwanaki kaɗan suka rage mana mu shigo wannan wata mai alfarma wannan wata mai daraja wannan wata mai kima da martaba wannan wata da Allah ya dumbuda dumbun alkhairi a cikinsa da dumbun dandazon rahama a cikinsa da dumbun ni'ima ta ibada da komawa ga Allah da kuma samun rabo mai gwabi a ainihin wato cikinsa wata ne wanda kuna da shaida akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa akwai wani dare a cikinsa ya fi shekara 84 daraja wannan daren shine daren lailatul qadr wanda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr dalan lailatul qadr ya fi wata dubu alheri a cikin wannan watan wannan ranar take kuma wannan yinin yake ko wannan daren yake wannan ya nuna irin alherin da Allah ya dumbula a cikin wannan wata magabata da yawa sun yi bayani akan cewa da yawa daga cikin magabata da suka gabata sun yi azumi da su da ainihin wato mabiyansu amma ba su samu alherin Ramadan ba sai al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne kadai suka samu alherin Ramadan amma sauran duka wani kanoin azumi suka yi na farilla wanda ba su sami irin wannan gwabi da Allah ke bayarwa a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka datar da mu ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 183 subhanahu wataala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a watan azumin ramadan shine watan da Allah ya saukar da alqurani a cikin sa wanda wannan wata ya zama shiriya ga mutane ko kuma shi ƙur'anin shiriya ne ga mutane kuma hujja ne wajen kafa shiriya a cikin al'umma kuma abu ne wanda yake bambance tsakanin musulmi da kafiri tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin zalunci da adalci Allah ya ce duk wanda Allah ya azurta shi da rayuwa kuma lafiya kalau ya zo wannan watan to yi kokari ya azumi a cikin sa Allah ka ba mu ikon azumtar wannan wata wanda bai da lafiya ko kuma yana halin tafiya fa'aftara za ka ƙaddara fa'aftara sai ya sha ɗaya ko biyu ko uku ko biyar a cikin wannan wata fa'idatun min ayyamin ukhar Allah ya ce kirga wasu kwanaki daga baya ya rama Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra duk yanda kuke ga Allah yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kaza ba kyau kaza halal ne kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza kaza ne wallahi ba komai Allah yake nufi da ku face sauki yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku da sauki ne kar ku ji an ce ku wuni ba ku ci ba na tsawon kwana 29 ko 30 ku dauka wani nau'i ne na azaba ko mugunta a'a wallahi wallahi wani nau'i ne na aba ku hanyar da za ku samu kubuta a gobe kiyama haka Allah yana nufin ku da alheri ne yana nufin ku da sauki ne wala yuridu bikum al-usra Allah bai nufin ku da kunci bai nufin ku da takura bai nufin ku da shiga shiga uku ko wani abu makamancin haka walitukmilul iddata kuma Allah ya muku haka ne dan ku cika kirge ya zama daidai da sauran wanda suka samu azumi cif kuma ku kirga bayan kun sha saboda larura dan ku cika kirge irin nasu walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma ku dinga ainihin wato kabbar bari a bisa abinda Allah ya shiryar da ku a na ranakun da aka yi sallah wala Allah kun tashkuruna kuma dan ku gode wa Allah ya tabbata a cikin hadisi kamar da al'imamu abu huraira ya rawaito Allah maɗaukakin sarki ya haɗa da shi a aljannar firdausi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya karato yakan cewa a takum shahrun mubarak wata mai alfarma ya tunkare ku faradallahu azza wa jalla alaikum siyama Allah ya wajabta muku yin azumi a ciki tuftahu fihi abwabus sama ana bude kofofin sama a watar waya ana bude kofofin aljanna tunda aljanna a sama take wa tughlaqu fihi abwabul jahim ana kuma kulle da garkame wato ainihin wato ƙofofin wutar jahannama wato gallu fihi maradatu shayatin ana daddaure wato kangararru da fandararrun shedanu na mutane da aljanu lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr Allah ya sanya muku wata yini ko wata dare a cikin wannan wata ya fi wata dubu alheri man hurima khaira hafa kad hurima khair annabi yace duk wanda Allah ya haramta masa bai samu ya dace da wannan dare ba kai wannan an haramta masa abu mai gwaɓi na alheri mai ɗimbin yawa wanda ba a san ranar da zai sake daskarsa ba ya zo a watar waya annabi yana cewa idan kana a wani lailatin min shahar ramadan suffi dati shayati idan daren ramadan ya fara na farko za a ɗaɗɗaure shaidanu za kuma a ɗaɗɗaure kangararin aljanu sannan za a bubbuɗe ƙofofin sama da ƙofofin aljanna za kuma a kukkulla ƙofofin wuta sannan wato ba za a buɗe ƙofofin wutan nan ba har sai ramadana ya fita ƙofofin aljanna ko ba wacce za a kulle har sai ramadana ya fita wa yunadi munadin a daren farko annabi yace Allah zai turo wani mai kwalla kira wani mai shela wani mai yekuwa jama'a ya baghi alkhairi aqbil ya kai wanda alheri dama ita ne ɗabi'arka kana neman duk inda alheri yake to kusanto watan alheri ya kama ina mai son ibadar azumi min hela zai ce taho ga watan azumin ya zo ina mai son yin sadaka mai shela zai ce taho ga watan sadakar ya zo ina mai yin wato abubuwa da za su taimake shi su taimaki addininsa to taho lokaci ya yi ina mai kyauta taho lokacin kyauta ya yi ina mai taimakon marayu taho lokacin taimako ya yi ya bagi alkhairi aqbil ya wanda ba in abin da ke nema a rayuwarsa sai inda zai aiwatar da alheri wannan mai kira daga gurin Allah zai kwalla kira ya ce to ka taho lokacin waɗannan alkhairan gaba da yayi da haka zo mu je tare domin gudanar da waɗannan alkhairai Allahu akbar Allah ka sa muna daga cikin wanda zamu gabatar da alkhairai wa ya bagi ya sharri aqsir ya kai wanda kai kuma kullum sharri kake nema sharri kake aikatawa sharri kake gudanarwa sharri ne ɗabi'arka sharri ne halinka maganarka sharri tafiyarka sharri ina ka je sharri ina za ka dawo sharri tsakaninka da iyalanka sharri tsakaninka da mutanen anguwarku sharri tsakaninka da abokanka sharri tsakaninka da abokan kasuwa sharri duk wanda ya hulɗa da kai sai ya yi kuka da lamarinka saboda baka da aiki sai sharri ya ba ya sharri ya kai wanda baka da aiki sai sharri aqsir wannan mai kira daga gurin Allah zai ce ka takaita ka rage sharri wannan watan ba watan sharri bane watan alheri ne Allahu akbar walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da wasu waɗanda yake yantawa a cikin wuta ma'ana daga wuta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki kar ma ka rubuta mu daga cikin yan wuta balantana ka yanta mu ya Allah wa zalika kullu laila kuma Allah yana yanta waɗannan mutane duk dare yadda kake ba da abin buɗe baki duk azumin farko sai ka sa an yi kunu ko an yi ƙosai ko an yi dage-dage ko an yi farfesu ko an yi kaza an ba wa jama'a to shi kuma Allah abin da ya ɗauka duk daren farko daga daren farko zai ce mutum miliyan ɗari na ‘yan taso daga wuta na saka su a aljanna dare na biyu ya ce ɗari biyu na sake saka su a cikin aljanna sun bar wuta ba za su shiga wuta ba ɗari uku ɗari kaza ya Allah ka sa mu shiga cikin wannan yancin kuma dama kar ka rubuta mu a cikin yan wuta ya Allah wannan kowanne dare Allah zai yi haka ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya hada mu da Anas dan Malik baran gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai hidimar gidan annabta mai dawainiya wa manzon Allah Anas dan Malik yace lokacin da aka hijira aka koma Madina kowanne mutum da kowace mata tana da gudunmawa da ta kaiwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan murnar isowarsa Madina domin gina addinin musulunci yace mahaifiyata Gomaisa ko Rumaisa ko kuma kace Ummu Sulaimi ko wani a makamancin haka ita da ta gabata da abin da za ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta dauke ni ni din kacokan ta mun wanka ta mun kwalliya ta mun ado ta kai ni gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi duk garin nan ba ni da wani abin da zan kawo mana gudunmawa amma abin yana damuna kowa ya kawo gudunmuwarsa ni ban kawo ba to ni ga ɗan ɗana ya maka hidima tun daga nan har ranar da za ka koma ga Allah kuma marawaita daga cikin malamai suka ce Anas tun kafin ya je gidan manzon Allah kana yujawwidul kitabata wal qira'a ya kasance gogagge ne a karatun alqur'ani yana karatun qur'ani sai ka saurare shi ma'ana ba fanɗare mata yayi ta rasa yadda za ta yi dahi ta kai wa manzan Allah gyara ba ina fata an gane wanda yau da yawa za ka ga idan an ɗauko ɗa an kawo makaranta ko islamiyya ko an kai shi gurin wani abu sai ya gama wargajewa a gidan an gama lalata tarbiyyar shi sannan sai a kinkimo sai a kawo ya sayyadi a ce to ya sayyadi ga wannan to ita ba kasganya ta kai wa manzan Allah ta kawo masa shiryayye kimtsatse annabi ɗorawa ya a inda ta tsaya ya kasance ya iya karatu ya iya rubutu Allah ka ƙara wa Anas yarda ka haɗa mu da shi a aljannar firdausi wannan sahabi mai daraja wanda tarihinsa yana da tsayi kuma akwai darussa mai yawa akan tarihinsa da shi da mahaifiyarsa ya rawaito mana yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace if'alu alkhaira daharakum ku yi ƙoƙari a cikin rayuwarku kaf ya zama duk inda aka motsa ka alheri kake haifarwa al'ummarka kada ka kuskura kana musulmi a ce duk motsinka matsala ce duk shigarka matsala ce duk fitarka matsala ce duk kaiwarka matsala ce duk komowarka matsala ce in ji annabi muhammadu if'alul khayra daharakum gaba ɗaya zamunan gaba ɗaya sanctuary da Allah ya yi a cikin ku gaba ɗaya yanayin da kuka tsinci kanku ku zamanto mutanen alheri ga mutanen wa ta'arradu li nafahati rahmatillah ku bujuru zuwa ga neman gwabi da rahamar ubangiji ku tattaro gaba ɗaya ku tare a fadar Allah ku nemi yadda Allah zai muku rahama duniyar ku da lahirar ku inji annabi Muhammad sai ce fa inna lillahi nafahati min rahmatihi Allah yana da wata kyauta da wata ni'ima da wata albarka da wata gwabi da ya tanadar na rahama yana neman wanda suke bukata ya ba su yusibu biha man yasha'u min ibadihi Allah yana safar da wannan baiwa da wannan ni'ima da wannan rahama da wannan falala ga duk wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya Allah ka sa mana daga cikin wanda ka ga dama zaka yi wannan rahamar ya Allah wa sallallahu ku roki Allah an yastura auratukum da ya suturta muku al'auranku Allahu akbar duk wani abin da ya buya maka wanda bai da kyau baka so jama'a su sani ka roƙi Allah Allah ya sulta mashi yasa idan kiyama ta tashi za a tasa bawa a gaba kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sai an yi hanyar aljanna da shi sai Allah ya ce waqifuhum innahum mas'uluna malakum la tanasarun ya Allah ya ce ku tsaye da su akwai tambayoyi gunawa na eh ku zo min da shi sai a zo da shi manzon Allah ya ce za ka yi magana da Allah da kai babu tafinta ba mai fassara magana za ka yi magana Allah ya ji ka Allah zai magana kai ma ka ji Allah zai buɗe maka wani kundi ya dinga karanto ma laifuffukanka ka yi kaza kai ne kai kaza ka ce gaskiya ne Allah wannan ai yau kan dama yau matubula sara'ir ranar tonan asiri ce ba musu na yi ka san anan duniya ne sai ka yi ba daidai ba a zauna ana ma nasiha ka dage kai wallahi tallahi baka aikata ba kuma wallahi ka san ƙarya kake ka yarda ka sallama ka karɓi laifinka ne ba za ka iya ba to akwai ranar da wallahi wallahi da ni da kai sai mun yarda da duk abin da Allah ya karanta mana Allah ka karanta mana alheri a cikin littafin Allah zai tambaye shi kayi kaza ya ce nayi kayi kaza nayi kayi kaza kaza fa duka bawa ya amsa cewa yayi sai Allah ya ce to me kake tsammanin zamma sai Allah to me rage kuwa in ba a mun sakamakon abin da na aikata ba sai Allah ya ce to akwai wani bawa na da kasan wani sirrinsa mara kyau sirri mai muni sirrin da duk duniya ba wanda ya sani daga ni sai kai da Allah ya tsinka yadda kai ka gani amma ka kama bakin ka kai gum baka tona masa asiri ba ka rufa mara asiri yau ne ma na rufa maka tafi aljanna Allah ce wallahi ba dan rufa mar asiri da kai ba da waɗannan zunuban na boye wa mala'iku ne basu gani ba da zan bankaɗo musu su su gani suna gani kuwa ayyukanka na sharri za su rinjaya za su koma aikin sharri kuma za ka tafi wuta wallahi amma tun da ka suturta mar kai ma je kana suturta ma amma yau ba mu da aiki illa cin kafar juna ba mu da aiki illa cin dunduniyar juna ba mu da aiki illa neman laifukan juna ba mu da aiki illa yarfe abin ma da bai faru ba ka yarfa wa mutum ba abin da ya dame ka wanda ma ya faru ana so ka rufe bakinka kar kai magana kan shi ka rufa mar asiri saboda kai ma Allah ya rufa ma amma yanzu abin da bai yi ba ma kake nema ka yarfa mishi Allah ka shiri zukatan mu ya Allah ka dawo da mu kan daidai da haka manzo Allah ya ce ku dinga addu'a daga cikin nau'in addu'a da annabi sunnanta mana shine mu dinga addu'a Allahumma stur auratina Allah ka sitirta mana asirinmu Allah ka rufe mana asirinmu aibinmu Allah ka rufe shi magabata sukan ce idan za su tafi ɗaukar karatu ko tarbiyya gurin magabata sukan yi addu'a tun daga gida ya Allah wannan bawan Allah da zamu je gurin sa koyan kaza ko ɗaukar karatu kaza ko ɗaukar tarbiyya kaza Allah duk wani aibi da yake da shi a duniya Allah ka rufe mana shi ba ma san gani ya Allah saboda shedan yana da tasirin da in ya nuna maka aibin wani daga cikin wanda ka yarda da su to daga rana ko ba za ka ƙara yarda da shi ba da haka har addu'a suke yi su su da ke zuciyarsu a tsarkake take amma mu yanzu nema muke ina wane ya kaza ina akai kaza ina akai kaza Allah karfa mana asiri gaba ki ɗaya wa an yu'ammina rawatikum kuma ku dinga addu'a Allah madaukakin sarki ya amintar da tsoronku wannan umarni ne daga annabi Muhammad duk wani tashin hankali da duk wata matsala matsalar tsaro matsalar abin da ya shafi bandit matsalar abin da ya shafi kidnappers manzon Allah ya ce ku yi iyayenku wajen roƙon Allah cewa Allah maɗaukakin sarki ya amintar da ku daga wannan tashin hankali. Alhamdulillah, idan ka kalli abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙasar nan wallahi jama'a ana samun sauƙin harkar tsaron nan wallahi. Ka rabu, kuma ba wani abu ba ne, illa addu'o'in nan da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce mu dinga yi, Allah ka kawo mana sauƙi cikin harkokin tsaro, Allah ya fara kan tsaro waɗannan addu'o'i. in ka ga dama sa'an nan ka ce tare da yunkuri da ƙoƙarin da wasu bayin Allah suke yi wajen ganin cewa an dakatar da wannan al'amari Allah ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu ya karɓa mana yau an wayi gari sau da yawa sai a kwana a tashi a wuni baka ji wani labari mai muni ba saɓanin da ba a wuni ɗaya kai a wuni ɗaya sai ka ji labari guda biyar an yi abu kaza a jihar katsina an yi kaza a zamfara an yi a kebbi an yi a sokoto an yi a kaduna an yi a kaza an yi a kaza amma sai a wuni yanzu ko wuri ɗaya baka ji labari ba Allah muna ƙara gode ma Allah ka ƙara kawo mana sauƙi ya Allah don haka malamai suka ce ba ma a hawadana lilakifa ala fada'il shahril mubarak kai mamakin bukatar da muke da ita wajen mu tsaya a gaba ga wannan wata mai alfarma mu yi addu'o'i mu yi azumi na farko mu yi azumi na farko mu yi kiyamul lai mu yi tilawar littafin Allah mu yi sadaka mu yi itikafi a cikin goman ƙarshe mu fitar da zakka ga mabukata sannan mu yi zakatul fitr wanda ake yin ta kwana uku kafin ainihin wato sallah ana iya fitar da ita kafin uku kwana uku kafin sallah kuma mu saita rayukanmu mu sai ta ɗabi'unmu da ɗabi'u masu kyau hatta mu samu lada na Ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine babban abin da ya kamata mu bai da kai yan uwa a gurguje saboda lokaci azumin ramadana yana da falaloli da yawa a gaba gare ni nan kusan falala goma sha takwas ne muka zo da ita wanda babu lokacin da za mu karanto ta wala Allah sai dai mu daki kan kowace falala mu yi gaba ba tare da kawo ayoyi da hadisan da suka yi magana akan falalar ba kuma wallahi wannan kaɗan ne daga cikin falalar ramadana guda goma sha takwas malamai suka lissafa kuma babu tayarwa ko kwaya ɗaya kowace za ka ji a matsayinka na musulmi kana buƙatar allah ya ma wannan falalar kuma in dai ka azumce shi imanin wahati saban manzon allah ya ce allah zai maka wannan falalar allah kai mana falala ga baki ɗaya don haka falalar farko malamai suka ce shine samun takawa da tsoron allah ta hanyar yin wannan azumi aya ta 117 a cikin suratul baqara ta tabbatar mana da haka cewa ya koma su imani a na wajabta azumi akan ku kamar yadda na wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku wala Allah in kuka yi haka za ku ji tsoron Allah al'allamatu ibnu bas Allah ya masa rahama yace anan kaga Allah ya fito mana karara ya nuna mana cewa dalilin wajabta mana azumi dan mu samu tsoron Allah ne dan mu samu komawa ga Allah dan mu samu yin abin da ya dace yasa yace dan haka kayi taka tsantsan kar ka gama azumi kuma kaga babu wata ɗabi'a ko ƙwaya ɗaya daga cikin ɗabi'unka munana wanda suka canja ba an ce sai ka gyaru rana ɗaya ba ba an ce sai ka sawo saiti rana ɗaya ba in Allah ya ga dama zai iya haka amma lissafa ɗabi'unka munana wanda kai da kanka ka sani balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira dan adam ya san kanshi in yana da matsala wallahi ya sani sai dai ya mursisi ya san ya dinga nuna wannan ba matsala bace amma shi da kansa ya san wannan matsala ce a gare shi to kare countin ka lissafa matsalolinka su goma ne 20 ne 30 ne sai kaga yanzu da aka gama Ramadan din nan matsala nawa ka iya gyarawa daya ce falillahi alhamdu biyu ne falillahi alhamdu idan da Ramadan din gaba zai zo ma ka ƙara daya wani ya zo ka ƙara daya wani ya zo ka ƙara gyara biyu da haka da haka za a wayi gari waɗannan matsalolin naka da izinin Allah sun tafi wannan shi ne saboda haka malamai suka ce daga cikin abin da ake bukata mu gyara wannan saboda azumin da muka samu wanda ita kuma takawa malamai suka ce ita ce da'ar Allah da manzon Allah cikin abin da suka yi umarni ko kuma suka yi hani bisa ikhlasi dan yi dan Allah ba dan wani ba sannan da so da ƙauna da kuma tsoron azabar Allah wannan shine abin da ake bukata sannan da tsoron azabar Allah da fatan rahmar Allah wannan shine abin da ake nufi da ainihin wato takawa falla ta biyu gafara ga wanda ya azumin Ramadana yana mai imani da ainihin wato neman lada hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama daga Abu Hurairah yake to annabi ya ce wanda ya azumin Ramadana yana cike da imani da tsoron Allah da kuma neman lada za a gafarta masa zurbansa falala ta uku azumin Ramadana yana daga cikin mafi soyuwar aiki a gurin Allah domin a cikin hadisul qudusi wanda manzo Allah ya faɗa dogo cewa man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi har zuwa ƙarshen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce wa ma za wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai taba kusanta ta da aikin da na fi so ba irin wanda na wadabta ma wasiyamu ramadan min al-a'mal al-mafruḍa 'ala al-muslimi ko 'ala al-muslimina kulli shi ko azumin ramadana yana daga cikin azumi ko ibadar da aka wajabta akan duk musulmi dan haka in ka aikata ta ka aikata mafi soyuwar aiki a gurin Allah sannan abu na hudu shine azumin ramadana yana daga cikin ayyukan siddiƙai da shahidai wani mutum ya zo gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzan allah ya kai annabi muhammadu me kake gani idan da zan shaida babu abota da gaskiya sai allah kuma kai manzan allah ne ne salloli biyar na azumci watan ramadana kuma na tsaya masa na yi ibada na ba da zakka sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata ala hada kana min siddiqina wa shuhada wanda duk ya mutu akan wannan ɗabi'ar yana cikin siddiƙai da shahidai su ka siddiƙai da shahidai cewa kaiwa Allah yi faulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minas siddiqina wash-shuhada'i was-salihina yace wa hasuna ulaika rafiqa matsayin waɗannan ya kai makura a gurin Allah darajar da suka samu a gurin Allah ba yar karama bace Allah ka samu cikin siddiƙai da shahidai falala ta hida a gurguje bayan Allah Ramadan yana daga cikin wato mai yin azumin ramadana yana daga cikin ainihin wato yan aljanna da kuma yantuwa daga wuta shi ma hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito ya bayyana haka wannan shi ne sannan falala ta bakwai akwai kofa da ake kiran tarayya ba wanda suke higa cikin ta cikin aljanna ta wannan kofar shi masu azumi in dai a lahira kaga wasu suna higa ta wata kofa ka duba goshin kofar kaga an sa babur rayya to masu azumi ne kawai annabi ya ce idan suka gama shiga ma kulla kofar aiki in ka zo sai a ce a kai dai dan aljanna ne amma ba ta nan zaka shiga ba ta can zaka shiga sai a yi maka kiliya hannun dama ko hagu su sun gama shiga ta nan kuma malamai suka ce in sun shiga gidan da za su fuskanta da tsarin decoration din da aka yi na aljanna ya bambanta da kowane dan aljanna wallahi yadda kofar su ta zama daban to haka kuma decoration din gidan da yadda aka tsara shi da yadda aka kawata shi ya bambanta da duk wani ɗan aljanna in dai ba mai yawan azumi bane ba yasa ake so bayan farilla ka dinga yawan nafila yanzu dai wanda suka yi nafilfilan azumi daga shekarar ta wuce zuwa yau idan suka yi na monday din nan wala Allah wasu sun yi jiya alhamis in suka yi na wannan monday mai zuwa shikenan sun gama azumin su na shekara na ne na nafila sun kwashe gwabi kai kana nan kana ta dirkar tuwo ba ka da aiki sai ci rana ɗaya ko biyu nan da za ka ware ka dinga azumi ba za ka iya ba sun kwashe wannan to malamai suka ce ba wai masu azumin farilla kaɗai ba a'a wanda suke haɗawa da nafilfili suna azumin nafila suna yin alhamis suna yin litinin suna ƙoƙari to wannan su ne wanda Allah zai higar ta wannan ƙofa Allah ka higar da mu ta ciki to bayan amin kuma a yi aiki eh ba iya amin kawai ba Allah ba mu ikon aiki sannan daga cikin falalar ramadana akwai shafa'atu siyami wal qur'ani azumi da Qur'ani za su ceci mutane a ranar tashin alkiyama ya koyan kwana ku sani lalle azumi zai zo gurin Allah a filin kiyama sai Allah wannan fa da kake gani na hana shi ci na hana shi sha na hana shi hatta sha'awa wata guda kwana 30 ko kwana 29 banda wannan da ka dora mar ya dora wa kansa kuma na nafila duk litinin da alhamis ya yi ya Allah wannan kan abar mun shi sai Allah ya ce ku bashi shi ya tafi da shi da haka marawaita suka ce Allah zai yi wa azumi ado da kwalliya kamar wani saurayi matashi fari sal da fararen kaya a jikin shi zai zo ya kama hannunka ya yi wa Allah jawabi a kanka Allah ya ce ya yarda ya tafi da kai azumi ya kama hannunka ya tafi da kai kofar rayya Allah ka sa azumi ya mana wannan tagomashi wannan duk yana daga cikin falala da alherin wannan azumi da haka azumi zai nemi ceto haka Qur'ani in kana yawan karanta shi shi ma zai zo ya yi ceto kamar yadda hadisai suka tabbatar falla ta tara girman ladan mai azumi a gurin ubangiji duk wani lada da ka sani na ibada mala'iku ke rubuta shi amma banda azumi duk wani lada da ka sani mala'iku Allah ke wakiltawa su rubutawa bawa amma mai azumi Allah zai ce ku kawo min file din a kawo masa ya falle ya ga ina ya tsaya sai ya dora ma a gaba gobe ma in kayi a kawo a falle a sake rubuta ma wani a gaba jibi haka har ranar da ka koma ga Allah kuma wannan ladan da na nafila da na farilla ina ƙara nanatawa saboda al'ummar mu ta yi watsi da wannan azumi na nafila Allah ya saka mana sauki Allah kuma ya datar da mu na goma wanda wani Allah zan tsaya a kansa zuwa gaba saboda zan yi yan waya wasu bayanai na ƙarshe shine azumin Ramadan yana daga cikin ayyuka na rabo da kuma sauran azumi gabaki daya ya tabbata daga Talhatu dan Ubaidullah cewa wani balaraban kawai ya zo gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli najd daga cikin mutanen najd sa'irar ra'asi kansa a ya mutsamana irin larabawan kauyen nan ne ba cikakken wanka da wanki nasma'u dawiyya sautihi yana magana ma kakajin sautinsa kawai yana shiga kunnan mu la nafqahu ma yaqulu hatta dana min rasulillah ba ma fahimtar ma me yake faɗa har san wato daga ne sai dinga ya rasulullah kaza kaza kaza sahabbai suka ce tsabar kakajinsa wallahi ko magana da yake faɗa ma ba ma fahimta har san da ya iso kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan da ya fara magana sai muka ji fa idza huwa yasalu anil islam sai muka ji a heba laraban kauyen nan mu da mun fara jin haushin shi yaya zaka tankaro annabi kana kwarma ihu kana magana hatta nasma'u dawiyya sautik har muna jin kakajin muryarka a kunnen mu ka cika mana kunni sai Allahu akbar bawan Allah a yana tambayar annabi Muhammadu ne gaba da musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي غيرهن آم أبنا حتى درامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة salloli ne guda biyar bayan shaida da babu ambauta da gaskiya sai Allah salloli ne guda biyar a cikin yini da dare sai ce hal alayya gairu ha banda ita ina da wata qala la annabi ya ce baka da wata illa an tatatawwa sai dai idan zaka yi tanafila sai ce sai me kuma yace wasu ya mu shahar ramadan da azumin watan Ramadan sai ce hal alayya ghairu banda ita azumin Ramadan ina da wani akai na da aka dora min qalala annabi ya ce a'a illa an tatatawwa sai dai in zaka yi sadaka ma'ana zaka yi na nafila wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata annabi ya faɗa mar zakka fa qala hal alayya ghairuha banda zakkar dukiya ta zan yi wata sadakar qala la illa an tatatawwa yace babu sai dai idan kana so kai sadaka ta nafila amma zakka ita aka dora ma fa'adbarar rajulu wa huwa ya ƙoro mutumin yana gama da ka bai ƙauye ne bai ma ce musu taunan na gode sai an jima ku ba kawai sai juya abin shi yana mai faɗa yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqus kaga abin nan da ka faɗa min manzon Allah ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba sallah biyar zan yi azumin ramadana zan yi na shaida babu mota da gaskiya sai Allah zan yi azumi zan yi kaza waɗannan abubuwan da ka lissafa min ba zan ƙara ba ba zan rage ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya kalli sahabbai sai ya ce aflaha in sadaka in ku har ya tsaya da gaske akan haka billahi allazi la ilaha illa huwa ya rabota duniya da lahira in ji manzan Allah in dai ya tsaya akan haka bai ƙara din ba kuma bai rage cikin abin da na faɗa mar din ba wallahi ya rabota duniyarsa da lahirarsa Allah ka rabotar da mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah dan uwa zan yi magana akan tsokaci dangane da abin da na zo na samu dokta yana magana akai daga ƙarshe mai addu'a da fatan alheri kamar yadda kuka sani watannin baya ko in ce shekara biyu uku baya mun shiga cikin wani hali a ƙasar nan hali na yunwa da fatara da talauci musamman yunwa na abinci na rashin samun abinci wadatacce saboda tsadarsa da fallewarsa kamar yadda kun sani mun sha faɗa ba wai babu abinci ne a ƙasar nan ko kuma babu yanayinsa ba akwai shi amma yanayin da yake samuwa ne ga al'umma ya zama da tsauri wannan ya sa al'umma take kokawa a kan rashinsa gaba ɗaya ba wai babu bane to a wancan lokuta mun samu ruwayoyi da yawa kaji wancan suna cin tafasa wancan suna cin ganyen abin nan kaza wancan har wanda ta ci ganyen rogo ina jin mun samu labari a ƙasar nan akwai matar da aka ɗauki bidiyon ta tana kwaɗanta ganyen rogo tana ci haka aka ko ba haka aka yi ba haka aka yi muka yi ta addu'o'i muna kiran hankalin gwamnati akan ta ji tsoron Allah idan akwai abin da za ta yi wa al'umma a sassauto wa mutane to ta yi musu muka dinga suburbuda addu'o'i a nan mun yi addu'a ba za mu iya faɗin iyaka ba mutane ne suna da mantuwa akan abubuwa da yawa da ake karantar da su saboda wani daga nan idan ya zauna yana tashi to yadda ya tashi shi ma karatun da aka yi mar ya tashi ya manta ya watsar sai kuma in sati mai zuwa ya dawo amma inda mutane suna tunawa sun san mun yi abubuwa da yawa na addu'o'i da gaya wa Allah da jan hankalin gwamnati to alhamdulillah yanzu a cikin sati biyu uku hudu wata ɗaya da ta wuce zuwa yanzu kayan abinci ya yi faɗuwar mai ake cewa ba tashin gwauron zabe ba faɗuwar gwauron kaji tunda su kaji dama ba sa tashi zabi ne suke tashi ma'ana abinci ya sauko warwas masarar da da ake sai da ita naira dubu tamanin da biyar casa'in yanzu ta dawo dubu arba'in da biyar dubu hamsin to da Allah zan tambaye ku yanzu gode wa Allah ya kamata mai ko kuka ya kamata mai a to ai akwai masu kuka mai dan me yasa abinci zai sauka a to dan me yasa maka roki Allah ya sauko da shi ko ba mu maka roki Allah ba mu ne maka roki Allah kuma Allah ya yadda ya sauko da shi to kuma yanzu sai mi wa Allah kuka babu amma abin da yake faruwa shine kamar yadda muka tattauna da wasu daga cikin masana gwamnati ta ji waɗannan roƙe-roƙe da aka yi ta mata to sai ta fito da wani policy wanda wannan policy shi ya kawo wannan abin da halin da muke ciki tare da amsawar da addu'a da Allah ya yi mana shine a karan farko kamar yadda na faɗa sai ta sa a shigo da abinci musamman masara saboda ita masara da kuke ganinta na ji daga bakin ɗaya daga cikin masananmu gashi a zaune dakta abubakar sani abdullahi ƙwararre ne a harkar noma da kuke ganinsa wannan wanda ya sauka a fi kutubar nan ƙwararre ne gogagge a harkar noma ƙwararre ne a sanin tattalin arzikin ƙasa kuma dokta ne lattara ne a wannan fannin a jami'ar ahmadu bello ta zaria a kar ka zo ka ganshi da farin riga zauna yana jawabi ka ce tafi kuma wannan da ina a'a wallahi hankali gogagge ne a wannan harkar kuma manomi ne bi ma'anar kalima ni na san shi so ya faɗa cewa ita dama masara ita ce alƙiblar duk kayan masarufin ƙasar nan in ta tashi to kamar zuciya ne a jiki idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadar da sadu kulluhu ala wahiyal qalb to ita kuma masara idan ta tashi duk kayan abinci za su tashi in ta sauka duk kayan abinci za su ne za su sauka dan haka ku jira ba ana ta sauran ba sako ba billahi allazi la ilaha illa huwa in Allah ya yarda za su sauka gaba daya insha Allah ta'ala to da gwamnati ta tashi dan ta kawo mutane sauki sai ta bada umarnin shigo da wannan masarar da wasu kayan abinci irin su waken suya wanda ta ba da dama a shigo da jirage guda talatin da uku, amma ita gwamnati za ta shigo da guda ashirin da biyar ne sauran 'yan kasuwa su ne aka ba su dama su shigo da jirage takwas in ka hada ya zama talatin da uku. to wannan ya sa yanzu kayan ya shi fara shigowa mun yi magana da hijabta cewa aƙalla yanzu jirage goma sun shigo kuma an fara rarraba su a wasu jihohi na ƙasar nan sai ya zamto wannan masarar da ta fara shigowa ta sa masara ta fara karyewa kowanne jirgi ɗaya yana ɗauke da ton dubu arba'in kowanne jirgi ɗaya yana ɗauke da ton dubu arba'in idan kai kwambatin ɗin ton dubu arba'in zuwa ga buhunhunanmu masu tenten menene abin na 100 kg ko za a samu kowanne jirgi za a samu trailer guda dubu sannan kowace trailer idan ka ɗauki tireloli masu ɗaukar buhu 400 za a samu buhu 400 sau dubu a kowane jirgi ɗaya da Allah buga mu Baba Ibrahim buga mu buhu 400 sau dubu wannan jirgi ɗaya kenan buhu ɗari hudu sau dubu nawa ya baka na kowace trailer tana ɗauke da buhu dubu ɗari hudu wanda za a baza su a arewacin najeriya da kudanci da ko'ina to abin da ke faruwa akwai masu kuka guda biyu wasu sun cancanci su yi kuka amma wallahi wasu ba su cancanci kuka ba waɗanda suke kuka wanda ya cancanta su ne manoma domin inda gwamnati gwamnati ta yi alheri Allah ya saka wa shugaban ƙasa da ya ba da wannan kofar domin za a samu sauƙi fiye da diyan da kake tsammani to amma inda matsalar take gwamnati ta shigo da wannan kayan abinci ba a lokacin da ya kamata ta shigo da shi ba saboda shi manomi yanzu daga yanzu zuwa watan biyu uku hudu zuwa watan biyar kai kafin mana zuwa dai damuna ta sauka da tsakiyar damuna a lokacin ne manomi zai mori abin da ya noma ta hanyar ya ci mai sauki sannan kuma idan ya tashi sayarwa don ƙananan bukatunsa ya samu abu mai kauri jama'a haka ne ko ba haka ba to yanzu wannan shigo da kayan ya sa manomi ya durkushe me ma'anar durkushewa shine kayansa sun zama warwas to da gwamnati abin da ya kamata ta yi ba za ta shigo da kayan nan yanzu ba sai ta bari har sai manoma sun batar da sauran kayan da da suka noma a hannun yan me yan kasuwa sannan sai kuma ta shigo da wannan sai a lokacin talaka ya amfana da arahar da gwamnati ta zo da shi ban gane ko kun fahimta ba wannan duka masana ne suka faɗi wannan cewa abin da ya dace a yi kenan to shi kenan kai kuma mai kuka na biyu munafikin Allah eh gaskiya ne munafikin Allah ɗiban kayan kuke a gurin talakawan da suke nomawa da ƙyar su noma kuma su zo su sayar muku da hi a raha bozo sannan ku je ku killace ku ajiye sai lokacin da ya yi tsada ku fito da hi kuma ku sake sayar musu su da suka sayar muku a raha saboda rashin imani to kai wannan kukan a gidan wa za ka yi wannan kukan ka faɗa mana dalilin kukanka ba ka da dalilin kuka ba kai ka noma ba naira ɗaya ba ta yi ciwon kai a aljihunka wajen noma masarar nan ba haka ne ko ba haka ba an nemo ta ne da wahala da yarfe gumi aka zo kasuwa ka zo ka kwashe gaba ɗaya ka je ka sa a sito ka kulle kuma yanzu wai ta faɗi za ka yi wa Allah kuka a gidan uwarwa za ka yi kuka ku ya haƙuri jama'a a gidan uwarwa ba wallahi ba ka isa kai kuka ba ba wani maganan kuka ya Allah ka sake zabgo da masaran nan ƙasa ya Allah da duk wani nau'in kayan abinci Allah ka ruguzo shi ƙarya Allah muna magana da wani masani ya ce akwai sanata mai ci da ya gaya mishi bara ko bana ba zan iya tuna wani shekara ba da ya ajiye masara sanda ya samu riba ɗai-ɗai-ɗai naira biliyan hudu da miliyan ɗari biyar wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sanatan da bakin sa ya faɗa mana yasa sardauna yace kaga waɗannan ko makami na dina na gwamnati ku dauki ɗayan biyu ko ku yi aikin gwamnati ko ku koma kasuwa ba haka sardauna ya faɗa ba doctor yace in kun yadda aikin gwamnati za ku yi to ba magana ku fita kasuwa dan in kuka gano kasuwa talakawa sun shiga uku jama'a haka ne ko ba haka ba idan kuma kasuwanci za ku yi to ajiye biro da takarda da appointment ɗin da na baka shiga kasuwa ka je kai kasuwanci to yanzu suna nema su handa mai duka biyu kaga haka ba bake ne to wallahi haka suke so su yi mana sun shiga cikin harkar gwamnatin sun kwashe komai sannan su zo kasuwar ma kuma sun da su ne suke da kuɗi su kwashe yanzu dan Allah mutumin da ya samu riba riba bai zuba uwar kuɗi ba masara dinga kwasa ƙauyuka ina ne aka dinga sasan da ya ci ribar naira biliyan hudu da miliyan ɗari biyar a ba jama'a kuma abin da zai baka haushi ba zai iya ɗaukar miliyan ɗari biyar ɗin sama riba ce fa ba uwar kuɗi ba ya zo garinsu ya ce a yi masa listin mabukata mutum ɗari biyar ya taimaka musu ba ba zai iya ba to ba mu ga amfanin kukan masu kuka ba a wannan fagen amma manoma suna da haƙƙi su kuka to shawarar da za mu ba wa gwamnati a nan na farko ta yi haƙuri ta taimaki manoma ta sayi kayan abin hannunsu domin wani abin da zai baka mamaki ko kun san masarar da yanzu ake shigo da ita din kuma masarar tana da matsala jar masara ce ko mu ce yalon masara kuma waɗanda suka noma ta a binciken da wasu daga cikin masana suka yi sun gane sanda ta shekara biyar a ajiye sannan aka je aka sayo ta don haka idan ta shigo hatta masu amfani da ita ma ba za su iya gamsuwa su gaba da amfani da ita ba daga cikin kasashen da ake shigowa akwai america a ciki tana cikin wanda aka aka abin nan sannan ku sani wannan masarar da aka ce ana shigowa da ita daga ƙarshe za a dawo ana no domin kun san wani abu yanzu duk wannan fa rigimar da ake fada noman da ake magana a Najeriya ko kun san kaso 70 cikin abin da ake nomawa din nan kamfanonin masu abincin kaji ne suke amfani da masarar ba ma mu ne muke amfani da ita ba kamfanonin da suke sarrafa abincin kaji kaso 70 su suke cinye ta sai masu yin irin biskit irin semo bita semo lina da sauransu su kuma suke amfani da kaso 15 kaga kaso 85 ta tafi a gurin su mu a Najeriya abinda ake noma kwata-kwata abinci a gida ka saya a tuka maka kaso 15 kaɗai muke amfani da ita don haka gwamnati muna ba ta shawara muna addu'a Allah ya ƙaro wannan saukin a Najeriya kuma wannan polisin da ta ɗauko don sauƙaƙa wa mutane Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dafa mata wajen samun sauƙi sauran kayan masarufi muna addu'a Allah ya ruguzo da su ƙasa gabaki ɗaya wallahi kuma karka ji ina addu'a ni ma kaina manomi ne ina da masara ta yanzu a je ba sai na faɗa maka adadin buhun ba da na noma na rantsi da Allah karka ɗauka ina magana ina cewa Allah ya ruguzo da shi ka ɗauka wasu nake wa mugunta na rantsi da Allah ni ma ina da masara ta a aji jami'in da yake kula min da noma yanzu haka yana cikin masallacin nan ina da masara ta da na noma na ajiye ina da wake da na noma yake ajiye yanzu haka so addu'a ce wanda ni ma ya ta shafan amma in dai talakawa za su sauki wallahi ta shafe ni jama'a ku gane ko kun gane ba ta shafin wallahi in dai talakawa za su samu sauki yo ko ba komai aini na fi karfin abin da zan ci haka ne ko ba haka ba amma su wani da wani sun fi karfin abin da za su ci waɗannan da suke ajiye masaran nan ta falle da tsada dan Allah suna ajiyewa ne dan su ci a gidansu dan kuɗi kawai suke ajiyewa su saboda haka mu ma inna kullum fiha qad inna Allah qad hakama bainal ibad duk muna ciki muna noma ba wai ba ma a yanzu haka ina noman rani banda maganar noman abin nan kuma ni kadai na san nawa na kashe daga lokacin da na fara zuwa yanzu kuma a cikin abin da yake noman akwai shinkafar da yanzu ta sauka kuma wallahi zan karasa noman ba abin da zai hana ni karasawa to gwamnati insha Allah ta'ala gwamnati ta sayi kayan amfanin manoma kuma ta saya da mutunci ta ajiye a rumbuna domin samar da sauki a gaba idan wata matsala irin wannan ta taso na biyu tsarin da ake sayarwa da talaka take a ƙasar nan jama'a yana daga cikin abin da yake dugun zuma manomi cikin bala'i domin kun san ko a yanzu haka take yana kaiwa dubu talatin da shida zuwa talatin da biyar har arba'in ko to ka kaddara min idan damuna ta sauka nawa zai koma don allah gwamnati ta koma ta duba yadda za ta yi kamar yadda ta yi wannan tunanin aka samu wannan saukin to ta koma kuma ta yi tunanin yadda za ta yi ga su da abubakar sani abdullahi suna nan suna ba da shawarwari suna karantarwa a jami'o'i suna yin lakcoci a gurare suna yin muhadarori suna yin wato free hutuba kamar yanzu yadda ya zo ya mana wannan fatan sati mai zuwa zai zo da wuri-wuri a fara wannan free hutuban don a ƙara wayar da kan mutane da ita kanta gwamnati kuma ina ba wa umarni wa 'yan social media su ɗauki wannan abin layi su ɗora shi akan social media saboda ya tafi ko ina don mutane su fahimta su amfana amma dai abin da nake cewa daga ƙarshe gwamnati ta duba ta jawo ta kawo abin da shi kuma talakan zai samu sauki ta sayi amfaninsa ta kawo mar hanyar saukin taki ta yi abin da zai zama talaka ko manomi ba zai kuma yi kuka ba yanzu kun ga idan yanzu manomi ya ɗauki masararsa ya sayar asara zai yi ko shakka babu da wahala ta iya mayar masa da kuɗin da ya kashe ballantana ya samu wata riba don yin noman damuna mai zuwa ban gane ko kun fahimta ba to inda kuskuren ya faru shi ne shigo da kayan abincin nan a wannan lokacin wannan shine kuskure amma polisin da gwamnati ta dauka wallahi wallahi policy ne mai kyau ko muna addu'a Allah ya ƙara sauko da shi gaba daya wannan shine addu'ar mu da fatan mu kuma wannan muka roka kuma Allah ya mana kuma ba ma bakin ciki da abin da Allah ya yi mana dan haka da suga da taliya da makaroni da tumatir da tattasai da magi da onga da meye ne ɗayan eh dawa fulawa yawwa fulawa da ake kosai ake kaza ya Allah muna roƙonka da wanda babu mu ambata ba duk Allah ka ruguzo da su kasa ya Allah Allah ka sauko da su talakawa su samu sauki kamar yadda ka sauko da masara da shinkafa in ka ki ji haushi kuma karkace amin ni ba ruwana yawwa wala Allah kana cikin wanda suka sai buhu dubu suka ajiye akwai wani wanda daga ya dora a facebook yayi abin da raha amma abin zai baka dariya kuma ya ankarar da kai yace daga watan takwas ko zuwa watan tara lokacin da aka ci masara zuwa yanzu waɗanda suka sayi masara a naira dubu tamanin tamanin sun yi asarar dubu talatin da biyar biyar sai ce amma ni na yi nan wato ya faɗa muku asarar ku shi ya yi gaba ku san yadda za ku yi da shi da haka in mutum ya sai buhu dubu ne sai kai masa dubu talatin talatin sau dubu ba mugunta muke muku ba amma ku sani yadda talakawa suke kuka kuma dama wata ran Allah zai sa ku kuyi kuka ko ba haka bane kuma na ku lokacin kukan ne yayi yau sun sai da gidaje ko sun sai masara dan sa ajiye ta yi tsada kaji ko kaji Allah ya kawo mana sauki jama'a ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa su ma Allah ya fitar da su ta wata hanya e ba ta hanyar da talaka za su sha azabar tsada ba Allah ya duba wata hanya ya fitar da su ta nan a to idan gwamnati ta zo ta ce to su ma da suka ajiye din su zo mun ƙara musu farahi mun siya ba kenan ba to idan Allah zai musu haka wallahi ba ma bakin ciki ba ma bakin ciki amma dai talakawa su samu sauki ya Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka ba ka yafe mana ya Allah ka sa albarka a rayuwar mu ka sa albarka ga ƴaƴan mu ka sa albarka ga matan mu ka sa albarka ga al'ummar mu ka sa albarka a ƙasar mu ya Allah abubuwa da suka rikice Allah ka saita mana su harkokin maganar tsaro da ake samun sauki Allah ka ƙara mana sauki tsadar abinci da take samun sauki Allah ka ƙara sauƙaƙa mana ya Allah wannan folisi da gwamnati ta ɗauko Allah ka tabbatar da shi Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka yi mana albarka duniya da lahira daga ƙarshe ina buƙatar addu'a jama'a da yawa daga cikin ku jiya sun gama ana rantsar da mu an bani board member na Pilgrims Welfare Board wasu na san ba su sani ba to ba abin murna bane a abin aimun addu'a ne wallahi wallahi addu'a muke nema ah to ba mu ne yanzu muke cewa jama'an an ba ku mukami ku yi adalci ba to sai Allah ya ce kai ma gashi a ga yadda zaka yi eh haka Allah ya ce wa yastakhlifakum fil ardi liyanzura kayfa ta'maluna Allah zai ba ku matsayi a doran kasa dan ya ga ya za ku yi da matsayi saboda haka muna roƙon addu'a Allah ya sa duk abin da zamu yi wa alhazan jihar Gombe ya zama abu ne mai ma'ana wanda zai taimaki wannan alhazai su yi aikin hajjin su lafiya su samu walwalar da ba su taba samun irin ta batun da aka kafa jihar Gombe gabaki daya ku mana addu'a jama'a muna buƙatar addu'a Allah ya tabbatar mana da wannan shi ma gwamna da ya dauko mu ya saka mu Allah ya sa wannan niyyar ta yana ganin za mu taimaka abubuwan sai saiti ya sa ya dauko mu kuma Allah ya ba dama ya ba mu damar mu kawo abin da zai sama ci gaba ga al'ummar jihar Gombe muna roƙon wannan addu'ar a gurin ku bayan Allah Allah ka amsa mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah wa assalamu alaikum wa